الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا شدا قوة رمضان biyar ga watan ramadan shekara ta 1440 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da goma ga watan biyar shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi ko wannan tafsiri mai albarka wanda muke cikin suratu maryam insha Allah ta'ala in yan uwa za su iya tunawa muna tsakiyar kissan na na Maryam ko in ce mun zo ƙarshe yanda Allah ya yi bayani dangane da haifuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda a jiya sun ganta ta ɗauko yaro suka ce da ita lalle Maryam kin zo da abin da yake na ƙarya babanki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba karuwa bace ce yaya aka yi muka ganki da ɗa sai ta yi nuni zuwa ga jaririn da yake cikin zanin goyo suka ce yaya za ki yi mana ishara ko nuni zuwa ga wanda yake cikin zanin goyo ya za a yi magana wanda yake zanin goyo kawai sai yaro ya kama magana shi isa kenan dan maryam ya ce inni abdullah aini bawan allah ne da Allah ya bani littafi ya sanya na zama annabi ya yi bayani a kan sifofin da Allah ya masa ya ce Allah ya sanya shi ya zama mai albarka a duk inda yake waje alani mubarakan aina makuntu so annabi isa mai albarka ne a duk inda ya kasance wa usani bis salati wa zakati kuma ya yi min wasiya da sallah da zakka Allah ya ce ko annabi isa ce Allah ya masa wasiya da ya sallah kuma ya bada zakka ma dumtu hayya matukar ina raye ashe sallah aikin annabi isa ne kuma ba da zakka ma aikin annabi isa ne alaihi salatu wassalam ya ce kuma allah ya sanya ni in zama mai biyayya ga iyaye mai biyayya ga mahaifiyata ashe annabi isa ya koyar abi iyaye abi mahaifiya ya ce kuma bai sanya ni mai jabberanci mai girman kai kuma shaƙi ba ya ce amincin allah ya tabbata gare ni a ranar da aka haife ni a sha nabi isa haihuwarsa aka yi ba dan allah ba ne wa yau ma'amutu da ranar da zan mutu a sha nabi isa zai rasu wa yau ma'ubu a su hayya da ranar da allah zai tashe ni ina rayu to amma a bisa abinda nassoshi suka tabbatar annabi isa bai rasu ba har yanzu dinnan yana raye bal rafa'ahu allahu ilayhi an yi da'awar cewa an kashe shi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba su kashe shi ba ba su ainihin wato soke shi ba wannan alama ta cross gicciye kenan kamar an soke shi kamar ya mutu to ba shi aka soke ba ba shi aka kashe ba wani ne aka kawo musu mai kama irin ta isa din bal rafa'ahu Allah ilaihi Allah ya ɗaukake shi zuwa gare shi haka Qur'ani ya ce kuma ƙarshen tashin alkiyama annabi Isa zai tashi zai zo annabi Muhammad ya ba da labari cewa a ƙarshen kiyama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama idan dujal ya bayyana to annabi Isa zai zo ya bayyana a bayansa wanda shine zai kashe dujal duk barnar da dujal ya yi to idan annabi isa ya zo shi zai kashe shi har ma an faɗi aina zai kashe shi ɗin an faɗi ma da me zai kashe shi takwabi zai sara masa zai rinka narkewa kamar yadda ƙarfe yake narkewa ko dalma yake narkewa in sha wuta kuma Allah ya yi bayani cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida babu wani ahlil kitabi da zai kasance ya sake saukowa a aqidan musulunci annabi Isa zai sauko annabi Isa zai dawo dama annabi Isa bai mutu ba Allah ya ɗaukake shi ne zuwa gare shi za su yi imani da shi kuma ranar tashi alkiyama zai zamanto mai shaida a kansu so abinda manzo Allah ya karantar da mu annabi Isa zai dawo amma idan ya dawo akan shari'ar wa zai aiki zai yi aiki ne da shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan babu wani annabi da zai zo bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo da sabuwar shari'a to bayan Allah ya gama wannan kuma shikenan sai ya ce mana zalika Isa ibn Maryam to sai mu ji me ya faru yau kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتقى يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم bayan Allah ya gama kawo kissar sai kuma ya rufe da cewa zalika Isa ibn Maryam wannan zalika din ismul ishara ne ila ma zakarahu Allah ta'ala qabla zalika li Isa min sifatin hamida Allah ya ambaci wasu sifofi kyawawan sifofi na kwarai akan annabi isa a ayoyin da muka karanta a jiya to sai ya amfani da wannan suna na nuni shine ismul ishara zalika mana ismul ishara lil muzakkaril ba'id wancaninka da aka yi bayani sifofin da suka ba wato gabata a jiya na wannan bawan Allah shine isa dan maryam ƙur'ani dai cewa ya yi isa ɗan maryam ma'ana ba isa ɗan allah ba ɗan na na maryam ne mahaifiyarsa ita ce na na maryam yana da sufofi na ƙwarai wa akhbar sadiqa da labarai na gaskiya a kansa wannan mubtada ne isa ɗin shine khabar zalika mubtada isa ɗin khabarul mubtada ibnu maryam din kuma zai zama sifatuhu kenan zalika isa ibnu maryam khabar a sai mu ce mubtada isa khabar ibnu maryam kuma sai ya zama mai sifatu shi isa din kenan Allah ya bayani shine isa dan maryam wannan shine ko wancan shine isa dan maryam da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarinsa abinda ake so a sani ɗan maryam ne kuma wannan shi muka yi imani da shi ƙaular haƙƙin ladhi fihi yamtarun zance na gaskiya wanda suke shakka a kansa Allah ma ya faɗa wasu suna yin shakka a kansa wannan ƙaular haƙ akwai ƙira'a guda biyu ƙira'atani sabi'iyyatani ɗaya daga cikinsu ƙira'al jamhur ƙaulul haƙƙi bi zammin lam ƙaulul haƙ ƙira'a ta biyu ƙira'ar ibn amir da asim bi fathiha ƙaulal haƙƙi zalika isa ibn maryama ƙaulal haƙƙi ƙira'a ta farko zalika isa ibn maryama ƙaulul haƙƙi wanda shine ƙira'ar jamhur الذي فيه يمترون ذلك الذي أخبرناك wannan abin da muka baka labari ya kai Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi isa da mahaifiyarsa kaji kaji kaji to zance ne na gaskiya Allah ya gama ba da jawabi kuma ya faɗa cewa abin da ya faɗa gaskiya ne kuma wallahi mun yadda qaulul haqq qaulun ne da la yahumu hawlahu batil babu ƙarya a gefensa wala yukhalituhu raibun aw shakk babu shakka a cikin wannan zance da aka baka labari alladhi fihi yamtarun wanda wasu kuma suke yin shakka a ciki ko suke wato um, jidali a ciki yamtaruna ya shukuna yamtaruna yujadiluna duk zai iya ɗauka kafirai waɗanda suka ƙaryata alƙur'ani da bayanin alƙur'ani sun ƙaryata duk labarin da Allah ya faɗa akan Isa da mahaifiyarsa shi yasa suke shakka idan Allah ya ce kaza su kuma sai su faɗi kishiyarsa sai su yi jayayya ai zalika alladhi zakarnahu laka min khabari Isa huwa qaulul haqq ya Muhammadu wannan zance da muka gaya maka na labarin Isa din nan to shine zancen gaskiya duk wata magana wadda ba wannan ba in ji Allah ƙarya ce alladhi shakka fi sidqihi al-kafiruna wanda kafirai suka yi shakka akan gaskiyar zancen wata na za a fi hiddaluna batattu kuma suka yi ta musu da jayayya fala taltafit ila shakkihim wa kufrihim kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada ka kai kada ka waiwaya dangane da shakka su da kafircin su bal zarhum fi tughyanihim ya'mahun ka kyale su kawai a cikin ainihin batan su su yi ta kaiwa da komowa kenan wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana mana bayani wannan shine true labari na annabi isa real labari na annabi isa duk wanda yake so ya san waye isa na gaskiya to ya je karanta alkur'ani da bayanin da alkur'ani ya yi a kansa sannan kuma allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake kansa ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana saboda allah ya san akwai masu danganta masa ɗa allah ya san akwai masu cewa isa ɗan Allah ne daka da ya gama bayanin sai ya ce bai dace ga Allah ba ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai dace ga Allah ba ya riƙi ɗa subhana tsarki ya tabbata gare shi ma yasihu wa ma yastaqimu wa ma yutasawwaru fi haqqihi bai inganta ba bai daidaita ba ba za ma a yi tunanin haka ba akan Allah a ce wai Allah yana da ɗa li'annahu munazzahun an dalika Allah an tsarkake shi bashi da ɗa li'annal walada inna ma yattakhidhu al-fannuna waɗanda suke karewa su ne suke ɗaukan ɗa wanda yake gajiyayye shine yake buƙatar ɗa yanzu ni gajiyayye ne ina buƙatar ɗa kai ma gajiyayye ne kana buƙatar ɗa kana buƙatar mai taya ka shuka kana buƙatar mai riƙe maka sanda in zaka fita in tsufa ya kama ka kana buƙatar mai ɗaukar responsibility da nauyin iyalinka bayan ka gaji kana buƙatar mai auren maka da 'ya'yanka mata ƙanana da ka tafi ka bari kana buƙatar mai tallafa maka a kasuwa kana buƙatar mai tallafa maka a wajen sana'a shi sa zaka buƙaci Allah ya baka ɗa amma ina ruwan Allah da neman ɗa zalunci ne danganta wa Allah ɗa kuskure ne cewa Allah yana da ɗa mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الله بيريك دابا بكما داتي يريك دابا كما باب وني الله تارد شي الله شي شي كدني با magana cewa Allah Allah ne Isa Allah ne nana Maryamu ma Allah ne Trinity kenan lu'ina alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha Allah ya tsinewa waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne Allah ƙwaya ɗaya yake lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haife shi ba su wannan bai dace a danganta wa Allah wato min walad ba wannan litakidi hadan nafi ne wa ta'mimihi dan a ƙarfafa maka wannan hani dangane da ma'anar wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani kamar yadda muka karanta wasu ayoyi da suke kama da wannan wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا سنية الله دعوا ذكرا دا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بدات بألا الرحمن أتينا دا sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani a gaba abinda zai nuna wadatarsa cewa ba shi da ɗa kuma ba shi da mahaifi Allah ba shi da aboki Allah ba shi da sa'a Allah ba shi da abokin shawara Allah ba wanda yake hira da shi Allah idan ya zo yanke hukunci baya neman taimakon kowa ba irin ni da kai bane idan zan sayi fili sai na je na nemi shawara abokina ba irin ni da kai bane idan zan gina gida watakila sai na zo na nemi injiniya ya zana min gida Allah baya buƙatar taimakon kowa Allah shi ya halicci kowa shi ya halicci komai shi ne mamallakin komai duk abin da ka gani a duniya nasa ne tabaraka wa ta'ala ba shi da farko ba shi da ƙarshe alwahidu al'ahadu as-samadu alfardu shi ne ƙwaya ɗaya baya neman agajin kowa to yaya za a ce yana da ɗa yaya za a ce yana da mata ba shi da mata ba shi da 'ya'ya ba shi da komai shi kaɗai yake buga mulkinsa tabaraka wa ta'ala rabbul izza ubangiji mai ɗaukaka da kamala to sai ce idan ya zo yanke hukuncinsa duk abin da Allah yake so ya faru a duniya fa inna ma ya lahu kun fayakun idza qada amran idan Allah ya hukunta faruwar wani abu kurin cewa yake kun fayakunu kasance sai wani abun ya kasance ma'ana duk wani abu da ka sani da yake faruwa na Allah a duniya innama yakunu bainal kafi wan nuni yana kasancewa ne tsakanin kaulasan da nu'ara kurin idan Allah yana so duniya ta tashi yau sai ya ce kun kalma ɗaya yake faɗa komai zai kasance da Allah ya so ruwan ɗufa ne ya kasance sai ya ce kun take ruwan ya game duniya gaba ɗaya a lokaci guda idan Allah ya so kashewa ne sai ya ce kun in Allah ya so rayawa ne sai ya ce kun fayakunu sai kuma abin ya kasance so ba da bukatar taimakon wani ballantana a liƙa masa ɗa zalunci ne danganta wa Allah ɗa to shine sai Allah ya ce mai kuma
wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu هذا صراط مستقيم Allah ya ci gaba da rufe wannan kissa wa inna allaha rabbi wa rabbukum lallai ubangiji ubangiji na ne ubangijinku ne ma'ana annabi isa yake gaya musu lallai allah ubangiji na ne kuma ubangijinku ne kenan shi kansa annabi isa alaihi salatu wassalam ya tabbatar da allah ubangijinsa ne kenan shi ba allah ba ne inna malaman nawo suka ce al-istinab kenan zancen zai zama inna isa alaihi salam lalle annabi isa ya gaya wa mutanensa wa inna allaha huwa rabbi wa huwa rabbukum lalle ubangiji na shine ubangijinku ku yadda ni din isa ina da allah da nake bautawa kuma kuma shi ake so ku bauta masa kuma shine abin da Allah ya faɗa zai gaya wa annabi Isa a kiyama a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah yanzu daman kai annabi Isa kai ne kace wa mutanenka su rike ka da kai da mahaifiyarka su bauta maka ba Allah ba sai annabi ya ce annabi Isa sai ce a'a tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma ya kunu li an akula ma laisa li bi haqq bai dace da ni ba in faɗi abin da ni ba ni da haƙƙi a kansa kenan annabi isa ba shi da haƙƙi ya ce a bauta masa in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah in har na faɗi wannan zance ai ka sani ma qultu lahum ni ban ce musu komai ba face cewa na yi su bauta maka kai ne ubangiji na ubangijinsu to kaji abin da ya faɗa kenan shi ma ya ce a bauta wa Allah to duk bayan Allah su bauta wa Allah fa'budu ku bauta wa Allah shi shi kadai kar ku hada shi da kowa wajen bauta shine yake bayarwa shi yake hanawa shi ake wa sujada shi ake wa ruku'i shi ake wa komai kenan da a wadda annabi Muhammad ya zo da ita sallallahu alaihi wasallama ita ce dai da a wadda annabi Isa ya zo da ita alaihi salam to sai me yace kuma malam
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين to bayan Allah ya wannan bayani me matsayin kirista me matsayin yahudawa akan wannan bayanai faktalafa al-ahzabu min bainihim kawai sai kungiyoyin nan na waɗannan addinai sai suka samu sabani a tsakaninsu sai fada sai jayayya suka samu saɓani da rashin jituwa kalmar al'azab jam'i ne na hizb abinda ake nufi firakul yahudi wan nasara bayan Allah ya gama wannan bayanai sai firkoki ƙungiyoyi na yahudawa da nasara sai suka ta jayayya a kan sha'anin isa alaihi salam daga cikinsu akwai waɗanda suke cewa mahaifiyarsa ɗin nan mazinaciya ne wal iyadu billah yahudawa ina so ku fahimci wannan zance da aka gama labarin nan kawai sai yahudu suka ce kawai wal iyadu billah magana ba ta da daɗi amma ilimi ne dole mu gaya muku kuma don ku gane cewa wato ba yahude baya son ɗan kirista ba ba yahude baya son ba nasari yanzu a aƙidar yahudawa annabi isa ɗan zina ne amma yau ka duba munafircin duniya yadda yahudu suka haɗa kai da nasara amma a littafi a rubuce a ilimi abin da yake wajen yahudawa annabi isa ɗan zina ne don babu proof in ji su da faɗa proof na waye baban shi to shine faktalafal ahzabu min bainihim suka tuhumce ta da abinda bata yi ba suka ce zina ta ta haife shi shine Allah ya mayarwa da Yahudawa martani wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم Allah ya ce sun yi kafirci sun yi kafirci Allah yake mai da martani sun yi kafirci kuma sun yi wa na Maryam ƙarya yanzu a nan gurin da musulmi da yahudawa suwaye suka fi mutunta na Maryam musulmi ƙur'ani ne ya kawo full story na nana maryam da annabi isa amma yahudawa ƙaretawa suka yi amma yau saboda munafirci irin na duniya nasara sun fi son yahudu akan musulmi bal ma haɗa kai suke su yaƙi musulunci gaba ɗaya wanda bai yi karatu ba bai yi bincike ba shine zai rufe idan sai bi yahudawa a cikin nasara ɗin suka samu saɓani suka jefe ta da abin da bata aikata ba wasu kuma sai suka wuce gona da iri a cikin nasara ɗin sai suka ce huwa ibnullah kawai tun da bayi da baba ɗan Allah ne wa ya zubilla wasu kuma suka ce a kai huwa Allah isa shine ma Allah ɗin to kaga fahtalafa al-ahzab din ta bayyana wasu sun zagi mahaifiyarsa wasu kuma sun ce ɗan Allah ne wasu kuma sun ce shi Allah ne wasu kuma suka ce a ilahun ma Allah Allah ne shi ma tare da Allah ɗin mana Allah Allah Isa Allah kun ji magana wajen hudu ko? ko dai a ce zina ta yi ko a ce shi Allah ne ko a ce ɗan Allah ne ko a ce ilahun ma Allah ko kuma au huwa salisu salasa ɗaya ne daga cikin abu uku isa Allah mamarsa Allah Allah Allah wannan shine ake cewa aqidar trinity masu da'awar waɗannan abubuwan Allah ne Jesus God Maryam ma God Jesus wane ne da sauransu God the Spirit wane ne wane ne suka raba allantakan a tsakanin waɗannan tsakanin Isa da mahaifiyarsa da Allah da wani wannan cikin maganganu waɗanda suke wato ba na daidai ba bari in gaya muku yana nan a cikin littafan yahudawa kuma yana nan a cikin littafan tarihi suna cewa shi annabi isa wani duk yahudawa ne suke zagin annabi isa ai asalin sama tushen sama asalin sama ba ba wato wato ba tsarki maganganun ba su da daɗi ƙwarai da gaske zagi cin mutunci ƙwarai yana duk a cikin littafansu to amma musulunci a aƙidar musulunci duk musulmin da ya buɗe baki ya zagi ɗaya daga cikin annabawa ya ridda in ka zagi musa ka ridda in ka zagi isa ka ridda mu yanzu mun yi imani da duka annabawan gaba ɗaya isa namu ne Musa namu ne shi yasa tunda muke karatun nan yabon Annabi Isa muke muna sai mu ce alaihi salam amma kiristoci ba su yi mana adalci ba su kuma kirista a wajensu Annabi Muhammadu ƙarya ne su kuma ba su yarda da Muhammadu ba ba yanda za a yi dan kirista ya gaskata ma manzon Allah duba injustice mu mun gaskata nasu annabin mun ce namu annabi ne nasu ma annabi ne sai dai an samu misconception ko kuma an samu misunderstanding an canja scriptures din an caccanja abin da annabi isa ya zo akwai injila alkur'ani ya yi magana akan injila bible amma abin da musulmi suke arguing shine yanzu din ba true bible din da annabi isa din ya zo da shi ake bayarwa ba wato barin gaya muku yadda abin yake shi annabi isa a lokacin da ya zamaninsa akwai manya-manyan almajiransa mutum goma sha biyu su ne do or die din annabi isa su suke tare da annabi isa koyaushe kuma ba wanda ya isa ya ruwaito wata magana in ba ta hanyarsu ba to amma lokacin da yake koyar da su karatu an ruwaito kamar yadda ya zo a cikin linjila ta luka akwai akwai injil yohanna akwai akwai injil matta akwai injil luka wannan duk injila ne wannan duk bibles ne bible ta luka bible ta matta akwai kuma bible ta yohanna yohanna al-ma'amadan to lokacin da yake musu karatu yana musu fada yana zargin su da cewa ba sa gane karatu kuma yana zargin su ba sa iya rike zance annabi isa da ake fada babu riwaya ko daya da yi dictation ya yi shifta ya gaya almajiransa ya ce ga injila ku rubuta babu ita yanzu misali hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kaga muna da riwayoyi ingantattu cewa ya ce a rubuta kuma muna da marwaitansa su jabir bin abdullahi su abu huraira suna na aisha su wane ne muna da hadisai muna da littattafai masu tsarki tabbatattu muna da wato isnadi cikakke har zuwa ga manzon Allah cewa ya ce a rubuta kuma ya faɗa to matsalar da aka samu shi annabi isa babu ingantacciyar magana lafiyayya ingantacciyar magana cewa shi ya ce a rubuta bible ɗin da ake yadawa a duniya bari ma wani daga cikin furofesoshi a cikin kiristoci ya faɗa cewa sai da aka shekara arba'in injila ɗin nan da ake faɗa shekara arba'in babu ita tun daga annabi isa ɗin bayansa shekara arba'in babu injila babu wannan bible ɗin kawai yawo yake a cikin mutane ai isa ya ce kaza ai isa ya ce kaza ai isa ya ce kaza ai isa ya ce kaza to sai bayan 40 years ɗin nan to shine aka samu waɗannan sai suka zauna sai suka har haɗo waɗannan maganganu daga bakunan mutane ba daga bakin annabi isa ba sai suka rubuta shikenan sai aka hada shi sai ya zama mai ya zama bible kawai sai aka ce mutane kuma su zo su yi ta bautar Allah da shi to wannan ne yake yake nuna mana lack of authenticity na shi bible din kuma su ma da kan suka ce akwai old testament da kuma new testament yaya za a yi maganar Allah in har gaskiya ne maganar Allah ne isa ne ya faɗa cewa Allah ya faɗa ya za a samu old testament da kuma new testament ma'ana sabon alkawari da tsofan alkawari wancan outdated ne wannan kuma updated one ne kayan Allah ba, ba wani tsofo ba wani sabo ƙur'anin manzan Allah tun da Allah ya saukar da ƙur'ani a makka ta hijiran manzan Allah ya shekara 1440 hijirarsa daga makka zuwa madina wannan ƙur'anin dai da ake karantawa tun a wancan lokacin har yanzu shine ake ta karantawa babu canji wasali ɗaya idan ka zo ka karanta wani ya ji sai ji alaran ma masanin ƙur'ani sai ji kar jikinsa yana rawa saboda ka canja wasali to yaya aka bari aka yi manipulating bible aka caccanja shi to wannan shi ke nuna maka in ka duba nauyin ingancin littattafan da na bible ɗin da shi alkur'ani amma matsayin annabi annabi isa annabin allah ne kuma mun gaya muku zai ma dawo zai dawo kuma zai yi aiki da shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaga ashe nasara ya kamata su dawo su haɗu da me da musulmi ba wai su je su biye waɗancan da suke tsine musu kuma suke zagin su suke ɓata su a cikin littattafan su ba shi yasa yace wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lalle Allah ubangiji na ne kuma ubangijin ku ne ku bauta masa amma sun samu sabani wancan yace kaza wancan yace kaza kamar yadda qur'ani ya bada labari faktalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lil ladina kafaru azaba ta tabbata bane ya tabbata wannan kalmar wail kalimatu azabu wa'id ne duk inda ka ji wailu a cikin alkur'ani wailun li kulli wailun lil mutaffifina wailun li kulli humazatin lumaza fa wailun lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim wailu azaba ce wailu musiba ne wailu bala'i ne Allah kiyaye mu da wailu min mashhadi yawmin azim idan sun halarci rana mai girma Allah da kansa yace za su halarci rana mai girma ita ce kiyama to kuma za a gamu da azaba a wannan saboda an kafirci Allah ya ce da su ta bakin annabi isa ku bauta masa shi shi kadai kada ku hada shi da wani wajen bauta idan kuka hada shi da wani wajen bauta kun yi zalunci kuma annabi isa bai cancanta a bauta masa ba dan shi ma Allah yake bauta mawa to me yasa yace da su alladina kafaru idanan ne bi kufrihim jami'an wadancan sabanin da suka yi gaba daya da wadanda suka ce dan Allah ne Isa da wadanda suka ce nana Maryam zina tai ta haife shi shi annabi Isa da wadanda suka ce ilahun ma Allah shi ma Allah ne Allah Allah ne da wanda suka ce nana Maryam din Allah ne dukkan su gaba daya kafirai ne inji Allah shi yasa yace lilladina kafaru min mashhadi yawmin azim yawmin azim din nan kuma shine ranar tashi alkiyama wa huwa yawmul qiyamati alladhi yashhaduhu thaqalani wanda da mutum da aljan duk sai an halatta min makhluqatillah babu wani wanda zai ki zuwa akar makalla yanda Allah ya gama da mutane kenan yayi amfani da kalmar mashhad halatta yanzu ba kakunan ba duk kun zo kun halarci gurin karatun nan na'am to wallahi kamar haka ku halarci kiyama kamar haka ne wato wato da kafar ka za ka taka ka je wurin ko gurgu ne sai ya miƙe makabo da yake baya gani zai tashi yana gani rangadau duk wanda yake da wata illa zai tashi lafiya lau da kanka za ka taka ka je filin tashin alkiyama shi sa Allah ya ce da shi mashhad wato wurin da za a attending wurin da za a halatta kuma da kansa rabbul izza ya ce yawmul azim rana mai girma alhaƙatu malhaƙatu wa ma adraka malhaƙa Allah ya ambaci wannan rana da alhaƙa ranar tashi alƙiyama wa ya baka labari dangane da alhaƙa alƙari'a mai ƙwanƙwasa mai ƙwanƙwasa tana ƙwanƙwasa zuciya kiyama يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس الله يشياكم متاني كجزورا أبنجي girgizar tashin alkiyama shine wannan mashhadi yawmin azim ne akwai girgiza ranar tashi alkiyama shay'un azim wani abu ne mai girma ka duba anan yace mashhad yawmin azim kuma ya dade maimaitawa a can yace kiyaman nan fa babban abu ne wanda duk ya mutu aka binne shi a cikin kabari ya hau hanyar tafiya kiyama kai ma da baka mutu ba ba abin ne ka ba kana kan hanya don dole za ka mutu ranar nan ita ce ranar da tashin hankalin ranar ya kai mace mai ciki za ta iya farar da cikinta ya kai mace mai ɗa da take shayar da ɗanta a mama za ta iya fisge ɗanta wullar da shi ta jefar da shi saboda bala'in da ke cikin wannan rana ɗin za ka ga mutane cikin maye in ji Allah kamar sun sha giya me alamar maye a buge a ruɗe ido ya yi ja watar almujirmi ne yau ma'idin zurka kaga idan ya yi bulu fala tasma'u illa hamsa ba hayaniya ba surutu a ranar kurji za ka yi ana tafiya shiwu shiwu shiwu shiwu wannan rana ita ce yawmun azim babban rana da ubangiji tabaraka wa ta'ala yace za a halarce ta abin tausayi wanda ya mutu bashi da tauhidi wanda ya mutu bai san Allah ba ko kuma ya san Allah ya kaurace masa da gangan baka sallah akan lokaci baka zuwa jam'i kai sallah baka damu da addini ba duniya ita ce a gabanka kana gigicewa akan neman duniya amma lahira baka damu da ita ba a shirye kake ka tara duniyarka in ka tashi ka faɗi me za ka nema a duniya amma tashinka da faɗinka ba a tambayinka me lahirarka ya zama yau riko da addini a wani wurin ƙauyanci ne ba ka nuna kai mai addini ne ƙauyanci ne mutane sun ƙaurace wa Allah sai kaɗan daga cikinsu yayin shi ne a faɗa da Allah yanzu wata musiba ɗazu nan wani ya kira ni daga saudiya muna waya da shi yake mun wata tambaya yake muke magana da shi musibar da take faruwa yanzu a ƙasar nan musamman a universities namu a arewa wata aƙida da ake yaɗa wa yara ɗalibai aƙidar kore babu Allah gaba ɗaya ƙungiya ce mai zaman kanta mai ƙarfi suna nan a facebook suna ɗiban mabiya da yawa a zagi Allah a ci mutuncin Allah a nuna ƙarya ne ma ba wani musulunci ba kiristanci ma gaba ɗaya ma ba yahudanci ba kiristanci ba islam ba komai magana Allah ɗin ma babu ba wani wai wani abu wai Allah babu shi kawai wallahi tallahi yanzu wannan ita ce subhanallah ita ce musibar da take yaɗuwa min baini shabab a tsakanin matasa a cikin jami'o'inmu malam halatta ake kiransu kwanaki wani bawan Allah kira ni a Kaduna ya ce ga taro nan babban taro an yi different presentations papers seminars conference papers are being presented there a kan me a nuna wa mutane babu ma Allah dan me mutum zai zo ya takurawa kansa a rayuwa wai yana wani abu wai addini wai addinin na kiristancin ma bai sai da shi ba kuma wallahi malam majority mabiya wannan abu musulmi ne da haka ridda kawai suke ta yi kuma yanzu kana ridda za ga wasu kungiyoyi suna kiranka amerika a ingila za a kare mutuncinka za a kare dare da ka a taba ka mutum yana ridda da ya bar musulunci ya samu gata ga sunan waɗanda suka ridda 'ya'yan musulmi sama da ƙasa sun yi kuɗi malam sun zama sun samu international connections ƙungiyoyi suna gayyatar su har wani yaro da ya taɓa ridda aka kira shi aka ce zo presenting paper me yasa ya ridda ya ce kawai shi da shi ya sani ya yi makaranta kuma shi ya yi makarantar islamiyya a makarantar da ya gama ma ya faɗi sunan wata makaranta ta addini ce sakandare ɗinsa ma ya yi arabic ya yi kaza amma daga baya kawai ya ganin shi his deceiving himself yana yaudarar kansa ne ba wani nothing like Allah ba wani abin da za ce wani Allah wani addini kawai sai gabata lokaci yake kawai sai fita kuma yana kan wannan abu aka ce babanka ba yace musulmi ne mamanka ba yace musulmi ne ni na karanta hirar da aka yi da shi kuma ya tara mutane suna kada kai yana bayani suna kada kai yanzu wannan ita ce musibar da ake fama da ita abubuwa suna canjawa a duniyar nan na gaya maka wani abu an gaya maka wallahi kanka sai ya buga yau in za ka shiga intanet kullum sai ka buɗe shafin da ake zagin Allah ake zagin annan Muhammadu ku kun sani sai dai ba za su shiga ba shafukan ƙarara za a fito a zagi Allah ƙarara za a fito a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah dai ya ce sun kafirta saboda me saboda wannan jidali da ƙarerai da suka yi akan annabi isa kaga yanzu wannan kamar wato wani yabo ne Allah ya wa annabi isa ya kafirta waɗanda suka taɓa shi suka taɓa mahaifiyarsa to sai Allah ya ce mi asmi abihim أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Allah madaukin sarki yake cewa yi amfani da wasu kalmomi guda biyu asmi abihim wa absir wannan siga ta ta'ajjub ne sigatu ta'ajjub asmi sigatu ta'ajjub absir mana abun mamaki jin su abun mamaki ganin su to amma sigata ta'ajjub ne suka zo da lafzul amri siga ne na abun mamaki amma suna ba da umarni ma'anahu ta'jib ma'ana ka yi mamakin jinsu da bai musu amfani ba ka yi mamakin ganinsu ga ido kwara-kwara amma ganin bai musu amfani ba kamar ka ce ma asma'a ha'ula ilkafiri na wa ma absarahum fi zalika yau a ranar kiyama wa zai maka magana akan ganinsu akwai gani da kuma jin su ranar tashi alkiyama lokacin da za a cire zukatansu daga ƙirjinsu fuskokinsu za su yi baƙi ƙirin saboda me a duniya Allah ya ba su kunne amma kunnen bai ji gaskiya ba ƙarya ya ji a duniya Allah ya ba su gani ganin bai musu amfani ba makancewa suka yi innahum kanu fi duniya summan wa umyana limadha kanu summa summan wa umyanan anil haqqi sun bebance sun kurimce da gangan sun ki daukan gaskiya suna ji amma wallahi ba su yi aiki da shi ba suna kallo ba za su yi aiki da shi ba dama haka dan taurin kai yake yana kallon ka yana jin ka ka gama jawabi ya tashi ya kada rigarsa ya tabi ya barka kaga ya ji amma jin bai mai amfani ba kaga ya gani amma ganin bai masa amfani ba to waɗannan mutane waɗannan kafirai da jinsu da ganinsu bai musu amfani ba lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin gashi suna da ji a duniya gashi kuma suna gani a duniya amma azzalumai Allah ya kira su da sunan azzalumai a wannan rana ta kiyama fi dhalalin mubin suna cikin bata mabayyaniya huwa ma kanu fihi min ad- fi dunya min dhalalin wa ghaflatin al haqq shine abin da suka kasance a duniya na bata da gafala akan gaskiya jama'a daga nan malamai suke cewa duk wanda yake ganin gaskiya yake kin daukanta ta to yana saka wa kansa rigar kafirci ne da gangan kafiri fa an ce da shi kafiri ne saboda yaƙi ya ɗauki gaskiya kuma gaskiyan nan ko a tsakanin abokananka ne ko a gidanku ko a anguwarku ko a majalisarku ko a fc ɗinku ko a ofis ɗinku ko a wajen taro ko a meye za a faɗi gaskiya kurin mutum ya taurin kai shi ba zai ɗauka ba ka san saboda me wanda ya faɗi maganar shi a wajensa bai isa ba wataƙila ya fi shi a shekaru wataƙila ya fi shi a ilimi wataƙila shi baƙo ne ba ɗan gari ba ne wataƙila kaza wataƙila ɗan talakawa ne wataƙila kaza ya wannan liwani zai gaya mana wani mu me za a gaya mana wai wani wai an yi wa'azi wani malami ya yi wa'azi ya yi bayani sai ka kafar Allah rabu da shi shekara ta arba'in da yin sauka mu za za a yi wazi wannan saukar zuku ɗin fa da ake yi wanda ake riƙe allo a zo a zauna a gaban a gaban in alarama ana ana ana amsawa wai wai malami ya zo ya yi wa'azi ya ce wai mu za a gaya wani ilimi mu tun yaushe muka yi karatu muka gama ka ji diga wai ya yi karatun ya gama shi har ya sauke shekara arba'in da saukewa shi a tunaninsa ya gama karatun addini da haka waye zai zo ya masa magana karatu ai yayi sauka ai shi iyayensa Allah saka musu da alkhairi ai ai sun mai tarbiya yayi sauka wai a tunaninsa dan yayi sauka ya gama ilimi a cikin saukar ka koyi alwala a cikin saukar ka koyi tsarki a cikin saukar ka san riba a cikin sauka kaza to wataƙila malamin da ya ja maka bakin ma kai saukar ma shi ma kansa bai san fassara Qur'anin ba ja maka yi kawai ka ja ka bi shi ka tashi muflihuna ka ja ka tashi ka tafi wannan jahilci ne da rashin wayewa ina fatan muna fahimta to sai Allah ya rufe zance da me
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون na'am إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Allah madaukakin sarki ya ce ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ka yi mamakin halin waɗannan mutane ba sa jin gaskiya ba sa ganin gaskiya lokacin da kunne da ido ya zama very important wato wani abu da ya kamata su yi amfani da shi wajen jin gaskiya da ganinta amma ba su yi amfani da shi ba ya ce to wa anzilhum kai musu gargadi ka tsoratar da su yawmal hasrati ranar nadama Allahu akbar yawmal hasrati ranar kiyama ranar nadama in ji Allah alhasratu ashaddu nadami ala al'amri alladhi fata wanqada wala yumkinu tadarukuhu shine ma'anar alhasra abin da yake tsananin nadama aka yi akan shi kuma ba zai taɓa yiwa ya wuce ba za ka iya dawo da shi ba to ranar kiyama ita ce ranar nadama da in aka maka riwayanin ɗin shekarunka a duniya shekara arba'in shekara hamsin shekara tamanin shekara ɗari shekara ɗari da kaza sai Allah ya sa a kawo maka kamar majigi kamar ga hoton abin amma baka yi amfani da damanka ba kana ji ana kiran sallah ka ikai ta sallah kana gani an ce ma cin riba haramun ne kai ta cin riba saboda kana son ka ji daɗi kana ji ana maka wa'azi an ce zina haramun ne kai ta zina don ka ji daɗi kana ji an ce ma ka bi iyayenka ka ka bi iyayenka saboda fa saba wa iyayen kai kana ganin burgewa ne a wajenka to sai ka zo kai nadama akan duk abin da kai to haka kafiri kana ji annabi ya maka wa'azi ya ce ka daina kaza kai ka daina to za ka yi nadama yawmal hasra Allah ka raba mu da nadama ranar tashi alkiyama iz qudi al-amru yayin da Allah ya ce an yanke hukunci an gama komai na'am wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun suna cikin gafala وهم لا يؤمنون كما سو بس إيماني دا الأمر با بس إيماني دا, دا, دا الله با بس إيماني دا النبوة با كما قاش إذ قضي الأمر ما إذ قضي الأمر إذ ذبح الموت مالا يا تبت رواية cewa wannan mutuwa da kake ji mutuwa mutuwa idan ta gama ɗauke mutane a kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai tashe ta ita ɗin ya nuna ta a gaban mutane a ce a yanka ta sai a yanka mutuwar idan an yanka ta ita ma ta mutu sai Allah ya ce to khuludun bila maut za ku dawwama za ku kun zo kiyama gidan dawwama kenan ba mutuwa dan mutuwar ma ga ta an yanka ta za ku dawwama dan aljanna zai dawwama aljanna duk wanda aka yi hisabi a yau ya shiga aljanna to zai dawwama aljanna albishirinsa wanda kuma ta kuskure masa aka yi masa hisabi ya zama dan wuta to fa an yanka mutuwa ba a mutuwa ko an shiga wuta duk kone wanda aka yi ba za a mutu ba to iz qudiya al-amru na ana nufin lokacin da aka yanka mutuwa manzo Allah yake cewa za a zo da mutuwa kamar rago mai kafo wani zai zo yi shela a filin kiyama ya ahlal janna ya yan aljanna fa yashra'ibuna wayanzuruna kawai sai ga yan aljanna sun miƙe wuya suna ta lallekowa su ji waye yake kiran nan dan wani ne za a sa ya rinka kira ya ahlal janna ya yan aljanna sai sun leko sai a nuna musu mutuwa sai a ce hal ta'rifuna hadha kun san wannan mutuwa za a nuna musu an kawo ta kamar rago kun san wannan ta dauki mutane kam ta dau aljanu ta dau mutane ita ma yau za a ɗauke ta za su ce na'am yau akwai wanda zai ce bai santa ba yanzu duk yan uwanmu da suke mace a cikin kabarin nan duk sun san mutuwa dan ku sun ci karo da ita ni ne da kai ba mu santa ba Allah kiyaye Allah kiyaye mu wato Allah kiyaye mu ina nufi kiyaye mu da fadawa akan kuskure amma dole sai mun gana da ita za su ce sun santa hadal maut wannan mutuwa ce wa kulluhum qad ra'awhu annabi yace kowa ya ganta thumma yunadi munadin ya ahlan nar sai kuma a joni ya kira ce ya yan wuta sai su daddago wuyayi kansu da kawo kansu suna cikin wuta ana musu azaba sai a nuna musu a ce shin kun san wannan sai ce kwarai kuwa ai mutuwa ce wannan mun santa sai Allah ya ce da mala'iku ku yanka ta kowa ya gani sai a zo a yanke ta tas ta mutu sai Allah ya ce yan aljanna khuludun ku dawwama aljanna ba mutuwa albishirin ku yan wuta ma sai a ce da su khuludun bila maut ku dawwama ba mutuwa ku yi ta shan azaba a cikin wuta ba mutuwa wanda aka rubuta mai dawwama a cikin wuta khalidi ne fiha har abada ya shiga uku inna nahnu narithu al-ardh wa man 'alayha Allah sai ya ce mu ne masu gada ƙasa da abin da ke kan ƙasa kowa zai tafi kullu man 'alayha fan mu ne zamu gaje ƙasa wani abu sai rabbul izza ya cuce ka ya kwace ma gona ya cuce ka ya kwace maka fili ya cuce ka ya kwace maka gida zai mutu kowa zai tafi waye zai gaje wannan ƙasar Allah Allah shine zai gaje zai kashe kowa ya zama ba kowa a duniya sai shi yace inna nahnu narithul arda mu ne masu gadar ƙasa wa man alaiha da wanda ke kan ƙasan nan gaba ɗaya wa ilaina yurja'una kuma kowa gare mu za su koma akwai mai shakka babu ya Allah mun yi imani Allah ka yafe mana Allahumma izil islam wal muslimina wa adhill shirka wal mushrikina wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik